السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu ta yau an yi ta ne akan illolin kekashewar zuciya Allah ya raba mu da shi godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na karshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ne muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah yawan buri shine dalili shine jagora na mafi yawan sabon Allah da ake yi zuciya idan ta buce ta kashe to mai wannan zuciyar zai dawo yana bin san zuciyarsa zai dawo yana zalunci yana rowa yana ƙetare iyaka yana ayyuka wadda shari'ar musulunci ba ta yadda ba kuma hankalin shi a kwance ya zo a cikin hadisin da imamu ahmad ya ruwaito haka nan imamu bukhari ma ya ruwaito shi a cikin adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hidinku wato na ne ku ku kiyaye rowa saboda ita rowa ita ce ta jagoranci waɗanda al'ummomin da suka gabace ku ta sa suke halarta abinda Allah ya haramta ta sa su suka ringa zubar da jinane ta sa su suka yanke zumunta maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na na hane ku ku kiyaye zalunci saboda shi zalunci bakin duhu ne ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu maza Allah yace na hane ku ku kiyaye alfasha saboda Allah madaukakin sarki bai san alfasha sa'annan bai san wato mai aikata alfashan da ita kanta ai da aikata alfashan sanan na hore ku ku kiyaye ruwa saboda shine ita ce ta halakar da waɗanda suka zo kafin ku ruwa ta sa su suka yanke zumunta ta musu umarni da su yanke zumunta suka yanke ta musu umarni da su ringa ruwa suka yi ruwa ta musu umarni da su ringa fajirci kuma suka yi fajirci Allah ka tsare mu wannan hadisi imamu Ahmad ne ya ruwaito shi wannan dagashi bayan Allah idan zuciyar mutum ta kekashe to fa kada ka nemi rahama tare da shi kada ka nemi tausayi tare da shi wanda zuciyarsa ta kekashe zai wayi gari baya jin tausayin kanana baya girmama manya haka nan zai wayi gari duk wani aikin hankali ba ruwan shi da shi kai idan zuciya ta ke kashe ko wa'azi ba ta ji zaka ga mutum duk wani abin da yake na zalunci ne ya fada gadan gadan ya ci dukiyar mutane ba abin da ya dame shi ya zalunci duk wanda zai zalunta kai har na kusa da shi ma sai ya zalunce su ba abin da ya dame shi ya zalunci mutane ba abin da ya taɓe shi ba abin da za ka gani me yasa saboda baya tuna ranar tashin alkiyama baya tuna tsayuwarsa gaban Allah madaukakin sarki baya tuna ranar da gaba ɗayan mu za mu tsaya gaban Allah ubangijin talikai ya ku bayan Allah idan zuciya ta ke kashe shine zaka ga mutum ya samu wata irin ɗabi'a ta ramuko ɗabi'a ta ɗaukan banza shi ba a mar abu ya haƙuri ba a mar abu ya kyare sai ya rama wani dattijo gudan ɗan shekara tamanin yake ba da labarin mijin yarsa wadda suka samu rabuwa da yarsa yaron da yake wajen ta kwana biyar da aihuwansa ya kwace ɗansa har ma yana faɗa ya yi haka ne don ya ƙuna mata rai don ya sa ta ta ji zafi kun ga wannan alama sai ta ƙeƙashewar zuciya alama ce ta cewa zuciya ta ƙeƙashe Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu za ka ga mutum da wanda zuciyarsa take kashe shi ne za ka ga yana cewa duk abin da aka yi masa sai ya rama kuma wanda duk ya bi wannan ɗabi'a ka san ya yi nesa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi nesa da koyarwar musulunci saboda ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a raba ɗa da mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wajen yaƙi waɗanda aka ribata ya hana ya yi tsawa cewa kada a raba ɗa da mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da imamu ahmad da imamu turmizi suka ruwaito yake cewa duk wanda ya raba tsakanin ɗa da mahaifiyarta ko ya da mahaifiyarta to Allah zai raba shi da tsakanin masoyan shi ranar tashin alkiyama ya zo a ruwayar darumi daga abi abdullahi al-hubuli cewa abu ayyuba ya kasance a cikin ridina waɗanda suka je yaƙi yana jagoranta don haka da suka zo suka kama fursunonin yaƙi sai ya raba yara da iyayensu kawai sai ya ga yaran na kuka iyayen na kuka abin ya ya taɓe shi sai ya yi maza ya ce duk amai da 'ya'ya wajen iyayensu yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya raba mahaifiya da danta ko mahaifiya da danta ko yarta to Allah zai raba tsakanin shi da masoyin shi ranar tashin alkiyama da haka magana cewa bari ni ma na yi na kekashe na yi kekashe zuciya dan na kekasar da zuciyar wani na nuna masa ce ya ji zafi wannan ba dabi'a ba ce ta musulunci saboda musulunci ya koyar da mu rangwame ya koyar da mu yafiya ya koyar da mu haƙuri ya kuban Allah yana daga cikin alamu na kekashewar zuciya musulmi ya waye gari baya jin zafin abin da yake samun musulmi ɗan uwarsa baya jin zafi ba abin da ya dame shi musibu da suke samun al'umman musulmi ba abin da ya dame shi da su zubar da jina ne da ake ta yi ba abin da ya shafe shi tunda ba jininsa aka zubar ba ba jinin ɗansa ba ba jinin iyayensa ba sai waye gari ba abin da ya dame shi kai sai waye gari abin da ya dame shi ma shine abubuwan shiririta su sukan sa shi farin ciki za ka same shi yana farin ciki da abubuwa na shirme yakan yi baƙin ciki da abubuwa na shiririta idan ya same shi mai wannan zuciya ne za ka same shi ya fi damuwa da kulofin shi na ƙwallon kafa da addinin musulunci ya fi damuwa idan aka ci kulofin shi sai kwana yana ɓacin rai amma duk abin da zai shafi al'ummar musulmi a duniya ba abin da ya shafe shi wannan alama ce mai girma ta maganar kekashewar zuciya Allah ka tsare mu za ka ga mutum ya waye gari abubuwa na shiririta su ne kawai suke gaban shi shi yasa aka samu cewa duk wanda bai damu da abin da ya damu al'umma musulmi ba baya cikin su da yawa sun ce wannan ba hadisi bane magana ce ta manyan malumma amma dai haka ne shi yasa zaka ga ɗaya daga cikin malumman musulunci bin bas Allah ya masa rahama da yake sharhin wannan magana yake cewa abin da yake nufi shine duk wanda bai damu da al'amarin musulmi ba ko su gyaru ko kasu gyaru ba ruwan shi bai damu da musifa da take samun su ba bai damu da hadarin da suke ciki ba bai damu ya taimaki wanda aka zalunta a cikin su ba bai damu ya hana a zalunce su ba bai damu ya taimake su ba ya hana abokan gaban su cutar da shi da su bai damu talakawun su ya taimaka musu masu yunwa su samu abinci marasa lafiyar su samu magani ba da sauran abubuwa na al'amuran da ya shafi musulmi yace to shine baya cikin su kuma wannan baya cikin su ba yana nufin cewa mutum ba musulmi bane yana nan musulmi Allah shi ya bar wa kanshi sani ya ku bayan Allah yana da cikin alama ta kekashewar zuciya mutum ya zama wato abin da yake damun shi sune abubuwa waɗanda ba su da kima ya ɗauki jam'iyyar siyasa ta fi addininsa na musulunci ya ɗauki kulob na ƙungiyarsu ko na 'yan garinsu ko na wani anguwansu ya fi muhimmanci akan addinin musulunci wannan alama ce ta kekashewar zuciya yana daga cikin alamar kekashewar zuciya a ringa keta hukunci alfarmin musulunci a ringa cin a mutunci na musulunci a ringa keta dokar Allah amma mutum ba ruwan shi baya baya jin bacin rai baya jin baya so mun ji ba za ka iya hanawa ba amma sai ka nuna baka so ka nuna fushi ka nuna bacin rai wanda Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka kuma da shi zai ma hukunci amma sakewa ana sabon Allah mutum ba ruwan shi shi ma alama ce ta kekashewar zuciya Allah ka tsare mu Sufyan dan Uyaina Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya samo daga Sufyan dan na Sa'id dan Mus'ir yake cewa a cikin karanta karance da nake na karanta cewa Allah madaukakin sarki ya taba umartan wani mala'ika cewa ya je ya halaka wani gari gari guda Allah ya ce masa ya je ya halaka garin ko mala'ikan ya ce ya ubangiji akwai malam wani a ciki akwai malam wani mai ibada a ciki Allah ya wa wannan mala'ikan wahayi cewa da shi ma nake so ka fara da shi nake so ka fara saboda duk sabon Allah da ake yi rai bai baci kawai yana nan a sake ba ruwan shi Malik dan dinar yake cewa Allah madaukakin sarki yayi umarni da azabtar da wata alƙarya mala'iku da yawa suka yi ta koke wajen Allah ya ubangiji akwai bawan kawa ne mutumin kirki a cikin su sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ku kai shi nake so na fara ji wato da shi nake so ku fara saboda shi ma bai taba fushi don an saba mun ba ya ku bayan Allah yana daga cikin alamar kekashewar zuciya da toshewar basira mutum ya zama yana farin ciki da sabon Allah yayi sabon Allah yana murna wannan dalili ne akan cewa lalle saban Allah nan ya mamaye zuciya wannan kuma dalili ne akan mutum ya jahilci wa yake sabawa ya jahilci abin da zai same shi bayan yayi saban ya jahilci girman zunubin da ya aikata shi wannan shi yasa har ya iya farin ciki da saban Allah saboda wannan farin ciki da saban Allah har ya fi saban Allah muni domin duk bawan Allah duk mumini ba a ce mumini bai sabo ba amma wallahi zai yi saban ran shi a bace zai yi saban baya so zai yi saban yana Allah Allah ya tuba amma a ce mutum yana saban Allah yana murna yayi yanzu an jima zai kara gobe zai kara to wannan alama ce ta cewa zuciya ta ke kace ta mutu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani daga cikin alamu na kekacewar zuciya wanda suna da yawa wato yana daga cikin aikata zunubai a fili mutum ya zan yana saban Allah a fili ba abin da ya zame shi baya ma jin kunya Allah yana kallon sa yana yin abin da ya ga dama yana bayyana sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk al'umma ta Allah zai mata gafara Allah zai mata rahama sai masu bayyana sabo sai masu yin sabo a fili Allah ba zai yafe musu ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dalili ko mutum zai waye gari watakila cikin dare yayin sabon Allah Allah ya rufa masa asiri amma yazo yana bayyana saban da yayi yana matin kawo da saban da yayi wato Allah yana rufa mar asiri shi kuma yana tona wa kanshi asiri bai san suturar da Allah madaukakin sarki ya sa masa yana daga cikin alamar kekacewa zuciya a mutum duk wani abun alheri in ya wuce shi baya jin wani abu ayyukan alheri mawasimul khair ayyuka lokaci na alheri idan suka gitta mutum bai samu ba shi ba abin da ya dame shi domin hasali mutanen kwarai duk wata dama da suka samu na aikin alheri idan ya wuce bakin ciki suke suna damuwa me yaya ba tsaya sun samu riban wannan lokaci ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabe waɗanda sahabbai waɗanda suka zo neman a fita yaƙi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a fita yaƙi da su maza Allah ya ce musu a'a ba abin da zan dora ku akai Allah ya ce sun suka juya suna masu baki ciki dan ba a je da su ba wannan yabo ne Allah madaukake sarki ya mutu saboda babu abin da za su bayar shi yasa Ibrahim Tamimi Allah ya masa rahama yake cewa idan kaga mutum yana wasa da kabbarar harama yana wasa da kabbarar harama ta kowace sallah sallan asuba ne sallan azhar ne sallan la'asar ne magariba ne isha kaga ba ruwanci ayi raka'a biyu ya zo ya samu a guje kullun ka ganshi haka yace to ka fita hayyarsa ka saki tasharsa wato ba mutum ne wanda za a samu alheri tare da shi ba Allah ka tsare mu Abul Qasim al-Bagawi yake cewa naji Ubaidullah al-Qawariri yana cewa ni yake ba da labarin kanshi yace ba kasafai sallah take wuce ni ba musamman sallan duk salloli da ake yi amma wata rana sai aka samu matsala sai na yi baki sai suka shagartar da ni sai aka yi sallar isha a basra sai ban samu sallah ba na tashi ina yi alwala ina ta sauri na je nan ina bin anguwa anguwa inda na san sukan yi lakin sallah dan ko zan samu ba shi sallah ba yace sai da na zagaye garin basara ko ina na samu an an ida da sallah yace abin ya dame ni sai yace sai na tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wanda ya sallah a cikin jama'a yana da lada ninki darajar lada har kashi 20 da da bakwai yace da na tuna wannan sai na ce to bari na yi wata hikima yace sai na je gida na ringa sallar isha tsaye tsaye sai da na yi su 27 wato nufinsa na ya kamo waɗanda suka yi jam'in sallar isha tare da mutane yace na gama wannan ibada na kwanta bacci yace kawai sai nayi mafarki nayi mafarki ga mutane akan dawaki suna tafiya ni ma gani akan doki amma ni ina bayan su ina ta kokari na kamo su yace sai ɗaya daga cikin su ya juyo yace mun wane kada ka wahalar da dokinka mun mun riga mun mutu ba za ka taba kama mu ba nace masa me yasa yace saboda mun yi sallar isha a cikin jama'a ya ku bayan Allah yana daga cikin alamar kekacewar zuciya mutum ya zama wato baya jin tsoron zulubin sa baya jin tsoron duk abin da ya kata na zulubai ya mamanta ba ruwan shi kaman ba kaman bai shekaru a duniya ba mutum ya shekara 60 ya shekara 70 ya shekara 40 ya shekara 30 ya manta abin da yayi yana ga ya wuce bayan Allah kullum tuna baya suke suna ta roƙon Allah gafara suna ta roƙon Allah madaukakin sarki ya musu gafara kan abin da suka yi na kuskure to mutum ya zama bai damu da zunubinsa ba wannan matsala ce domin bayan Allah na gari waɗanda suke damuwa da zunubansu kowane lokaci sukan tuno su kuma suna neman gafarar Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki cikin ikonsa zai mutu gafara akwai wasu kalmomi da sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa kalmomi ne masu tsada yace da za ku hau abin hawa raƙuman ku ko dawakan ku zuwa neman su da kun da sun rame sun tsufa ba ku samu waɗannan kalmomi ba kalma ta farko ita ce bawa ya zama baya kwaɗayin kowa sai ubangijinsa ya zan ɗan adam kullum yana kwaɗayin rahamar Allah kuma shi yasa a gaba yana tunin Allah dare da rana safe da yamma dan ya san lamarinsa duka wajen Allah yake Allah shi ya halitte shi shi ya raya shi in dukiya ce shi ya bashi in talauci ne shi ya jarrabe shi da shi in ma menene duk Allah ya bashi in mulki ne shi ya bashi karshe shi zai kashe shi karshe shi zai tada shi karshe shi zai yi hisabi karshe shi ne mai wuta shi ne mai aljanna dan adam ya zama haka yake rayuwa sa'annan dan adam ya sani ya ringa tsoron zunubansa yana tunawa yana tuba ga Allah madaukakin sarki sa'annan mutum idan bai san abu ba addini yayi kokari ya tambaya ya tambaya sa'annan malami idan aka tambaye shi bai san abu ba ce bai sani ba wannan ba gazawa ba ce a cikin musulunci kalma ta ƙarshe da yake faɗi yace yace kuma ku sani matsayin haƙuri dangane da imani yace shine matsayin kai a jikin gangan jiki matsayin hakuri dangane da imani shine matsayin kai a jikin gangan jiki idan kai ya tafi babu jiki to haka nan idan hakuri ya tafi babu imani dan haka dole ne bayan Allah mu zama masu hakuri ina ce mu zama masu haƙuri ta kowane ɓangare mu yi haƙuri mu bauta wa Allah mu yi haƙuri mu bar sabon Allah mu yi haƙuri da iyalanmu mu yi haƙuri da maƙautanmu mu yi haƙuri da ƴan uwanmu mu yi haƙuri da abokanmu mu yi haƙuri da duk waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu a wato harkoki da su na kusa ko na nesa na lokaci kaɗan ko na lokaci mai yawa ibnu mas'ud yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi yake cewa shi mumini kowane lokaci yana kallon zunubinsa kamar dutse ne wanda yake karkashinsa bai san lokacin da zai faɗo kansa ba don haka yana cikin tsoro ya ce amma shi fajiri yana kallon zunubinsa yadda ka san ƙuda ya gulma ko ya wuce haka ya wuce wanda yake shi ne ba a san musulmi ya zama haka ya ku bayan Allah ku sani zunubi yana da tasiri a jikin ɗan adam ya dutse ma zunubi bai bar shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin hajarul aswad yace hajarul aswad dutse ne fari sol fari sol haka yake daga cikin aljanna aka kawo shi amma zulban ɗan adam suka mai da shi baki da kaga ana ta kokowa a taba hajarul aswad a sumbanci hajarul aswad ba haka ake yi ba amma yanzu kun ga an hana idan ka sumbanci hajarul aswad duk zulban jikinka sai ya liƙe a jiki shi yasa ya zama baki da haka zulubin dan adam shine ya bakanta shi to idan har zunubi zai bakanta dutse to yaya kake ji da zuciya da haka mu kokari mu nisanci sabon Allah Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka askantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن طول الأمل أصل المعاصي وإن القلب إذا قسى حمل صاحبه على مراكب الهوى فيظلم ويبخل ويدغى ويبغي وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفهش فإن الله لا يحب الفهش ولا التفاحش وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقضية فقدعوا وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا رواه الإمام أحمد وأبو داود وإذا قسى فلا تسأل بعد ذلك عن جياد رحمتي فلا يرحم صغيرا ولا يحترم كبيرا ولا يوكل شيخا كبيرا لا يرعوي لعقل ولا يلتفت إلى موئذة ولا يرجع عن جي فيأكل مال غيره ويظلم ربما أقرب الناس إليه وربما أدر بغيره غير مبال بمشاعر الآخرين لا يحتسب حساب يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين عباد الله إذا قسى صار المرء يحب الانتقام والتشفي حتى يفرق بين الأم وابنها بكثر المدارة قبل أيام يشكو رجل جاوز الثمانين من عمره من تصرف زوج ابنته التي انتزع صبيا عمره خمسة أيام من هدم أمه وهدانتها وأمثلة هذا كثيرة وكثيرة حتى يقول بعضهم أريد أن أحرك قلب أمه كل ذلك رغبة في انتقام وحبا في التشفي أين هذا من هدي الإسلام ورحمتي وأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء النهي عن التفريق بين المرأة وأولادها في هذا السبي قال عليه الصلاة والسلام من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي وجاء في رواية الدارمي عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن أبا أيوب كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم فرآهم يبكون فجعل يرد السبي إلى أمه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة فإذا هرم التفريق بين المرأة وولدها في حال السبي وأقال الحرب فكيف في التفريق بين الأم وولدها بقتل المدرة بها عباد الله إن لقسوة القلب آثار منها ألا يتوجع المسلم لجراحات المسلمين ولا تؤلمه المصائب وانهيار الدماء بل ربما كانت آلامه على الدنيا وفرهه وبكاؤه على تفاهات الأمور فيبكي لهزيمة فريقة مباراة الكرة كرة القدم وما شابهها ويفره ويشتد فره لفوز فريقه وربما أقام المواعيد بالمبالغ الطائلة لأجل ذلك الفرح فلا يهتم إلا لتوافيه الأمور وفي الأثر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم قال ابن الباز رحمه الله ومعناه أن الذي لا يهتم بأمور المسلمين بالنظر إلى مصلحتهم والدفاع عنهم إذا حصل عليهم خطر ونصر المظلوم ودرع الظالم ومساعدتهم على عدوهم ومواساة فقيرهم إلى غير ذلك من شؤونهم معناه أنه ليس منهم وهذا الوضع من باب الوعيد والتحذير والحث على التراهم وليس معناه أنه يكون كافرا والله أعلم عباد الله ومن آثار قسوة القلب أن يوالي ويعادي على تفاهات الأمور أمثال الجمعية السياسية والندوات القبلية وجمعيات كرة القدم وأشباهها ومن آثار قسوة القلب ألا يتمأر وجه الإنسان عند رؤية المنكرات روى سفيان بن أيينة عن سفيان بن سعيد عن مسعر قال بلغني أن ملكا أمر أن يقصف بقرية فقال يا رب فيها فلان العابد فأوهى الله إلا تعالى إليه عن به فابدع فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قد وقال مالك بن دينار إن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب فدجت الملائكة قالت إن فيهم عبدك فلانا قال اسمعوني دجيجه فإن وجهه فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمي عباد الله ومن آثار قسوة القلب والدمش عليه أن يفرع الإنسان بالمعصية فإنه دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وإذم خطرها ففره بها قد عليه ذلك كله وفره بها أشد خطرا وضرا عليه من مواقعتها والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فره بل لا يباشرها إلا والحزن مخالدا لقلبه ولكن سكرة الشهوة يعجبه عن الشعور به ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتد غضبه وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه فإنه لو كان حيا لأهزنه ارتكاب للذنب وغاده وتأب عليه فحيث لم يهف به فما لجره بميت آلام بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم جعله الله وإياكم من الفائزين وأجارني وإياكم من النار بمنه وكرمه إنه جواد كريم منان الحمد لله الهادي إلى صراط المستقيم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور أشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة واعلموا يا عباد الله أن لكسوة القلب آثار كثيرة منها أن يجاهر الإنسان بالمعصية فلا يكتفي أنه ارتكب المعصية ولا أنه استهان بنزل الله إليه بل يجاهر بها ويرويها بعد أن ستره الله جل وعلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسره به ويصبح يكشف ستر الله عليه ومن آثار كسوة القلب ألا يتعلم القلب للتفريج والتكثير في الطاعات فضلا من أجل يتعلم لفوات مواسم الخير ولذلك جاء في وصف المؤمنين الباكين أنهم على خير قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون قال إبراهيم التميمي إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك عنه قال أبو القاسم البغوي سمعت عبيد الله القواريري يقول لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في جماعة فنزل بي ضيف فشغلت به فقررت أطلب الصلاة في قبائل البصرة فإذا الناس قد صلوا فقلت في نفسي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجمع تفضل على صلاة الفرد سبعا وعشرين درجة انقلبت إلى منزلي فصليت العتمة سبعا وعشرين مرة ثم ركضت فرأيتني مع قوم راكبي أفراس وأنا راكب ونحن نتجارى وأفراسهم تسبق فرسي فجعلت أجذبه لألحقهم فالتفت إلي آخرهم فقال لا تجهل فرسك فلست بلاهقنا قال فقلت لما ولما قال لأننا صلينا الأتمة في جماعة عباد الله ومن آثار قسوة القلب ألا يخاف ألا يخاف العبد ذنوبه ولا يستعد لما أمامه قال علي رضي الله عنه كلمات لو ركبت الإبلة في طلب إن لن ديموهن قبل أن تدركوهن لا يرجو عبد إلا ربا ولا يخاف إلا ذنبا ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان أعاذنا الله وأجارنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن تقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على عاتقه فقال به هكذا رواه البخاري عباد الله إن الخطايا تؤثر حتى في الحجر الأحصم ففي الحديث عند الترمذي نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بيادا من اللبن فسودته خلايا بني آدم قال المهد الأبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخلايا إذا أثرت في الحجر الصلب فتأثيرها في القلب أشد كهد كهد العين وقلة الدم من الكسوة نسأل الله السلامة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم لطفا اللهم عفوا اللهم غفرا اللهم اصلح قلوبنا ونعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد كل معلوم لك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاة